sha uku sha uku ne ko ga watan goma na hijira alaihi salatu wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu arba'in da shidda daidai da sha ɗaya ga watan hudu april kenan ko yawwa 2025 gregorian calendar muna na cikin karatun wannan littafi mai albarka ta jaridar sare mutasar na sayil bukari na kisa na jaridar sare liyan hadisi jami'i sahi kafin mu tafi hutu mun kai karshen littafin da ya gabata akan wato kenan matsaloli na jana'iza kenan ko ko kuma ce kawo karshen matsaloli da suka shafi sallah ba gaba kiɗa yau a cikin izinin allah maɗaukakin sarki za mu tashi sabon littafi kun gama da matsaloli da suka shafi sallah wadda suka gangaro a cikin wani littafi mai albarka don haka za mu shiga gangaren zakka sallah rukuni ne na biyu a cikin rukunan addinin musulunci guda biyar bayan tauhidi sai sallah to yanzu mu shiga rukuni na uku a cikin rukunan musulunci shine wata kiran zakka kitabu zakati littafin da yake magana a cikin akan masail da suke damfara da zakka babu wujubu zakati babin da yake magana akan wajibcin zakka ma'anar wannan shine babin da yake nuna mana cewa zakka wajibi ce a matsayin ta na rukuni daga cikin rukunan addinin musulunci hadisin farko a cikin wannan shi ne da aka karbo daga abdullahi dan abbasin annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance ba asa mu'azan ila yaman ya aiki mu'azu dan jabal zuwa kasar yaman kasar yaman faƙala sai yake ce masa ud'uhum ila shahadati allah ilaha illallah idan ka je ka ka kira su zuwa ga shaidawa babu abin bauta da cancanta sai allah kenan yanzu kamar ya aike shi a matsayin mai mai wa'azi ne a matsayin dan da'awa ne saboda idan ba a samun taimakeke ne akan harkar da'awa da'awa ba za ta ci gaba ba annabi sallallahu alaihi yana madina matsalolin da suke kansa suna da yawa amma wa'anda suke tare da shi suka yi imani da shi su ne ake aikawa wurare wurare suke zuwa don ci gabatar da yada da'awar a gurin tunda ba zai kasu kashi kashi ba da haka ya aiki mu'azu dan jabal zuwa wata kenan kasar yaman daga cikin sharuɗan da ya karantar da shi a cikin sharuɗan da'awa shine ce zama abinda zaka fara kiransu a kansa shine shahadata Allah ilaha illallah wa anni rasulullah kuma cewa ni manzon Allah ne wata kenan tauhidi ka kira su zuwa ga tauhidi su yadda cewa babu abin da ya cancanta a yi masa bauta sai Allah kuma su yadda cewa ni dan sakon Allah madaukakin sarki ne ma'ana Allah ne ya aiko ni zuwa ga mutane fa inhum adawuka lizalik idan har sun yi maka da'a akan wannan fa alimhum sai ka sanar da su anallaha iftarada alaihim kamsa salawatin lalle Allah madaukakin sarki ya farlanta musu wato kenan salloli guda biyar ina azhar la'asr magriba isha da safiya fi kulle yau min walalatin kullum tsakanin yini da kuma wato kenan dare sallah guda biyar wannan salloli farilla ne kuma wajibi ne fa inhum adawuka lizalik idan har sun maka da'a akan wannan fa alimhum ka sake sanar da su annallaha iftarada alaihim sadaqatan lalle Allah madaukakin sarki ya farlanta musu wata sadaka da ake barwa a cikin sadakoki wannan sadaka za su ba da ita ne fi amwalihim a cikin wato kenan dukiyoyinsu to akazu min agniyahim za a karbe ta daga cikin masu kudin su wato raddu ala fuqara'ihim sai a rabar da ita wato kina akan talakawan su wannan shine sakon da ya aike shi da shi a matsayin su na mabadi'ul islam wato kenan farko farkon addinin musulunci duk wanda ya karba dole ya tafi tare da wayannan abubuwa kuma kamar yana karantar da shi wato kenan cewa da'awa na farko aikansa da ya yi yana kanta da mucewan wajibi ne ya zama an samu wasu daga cikin sun yi sacrifice rayuwarsu don tafiya wani gurin da yake ya fita a cikin wato kenan comfort zone ɗinsu don yada addinin musulunci tun da kaga mu'azu bin jabal a nan makka da madina a nan rayuwarsa take amma yanzu a tura shi kasar yaman wata kasa ne daban wadda take mai nisa amma saboda musulunci ya yi fita cikin comfort zone dinsa don ya je ya yada addinin musulunci kamar yadda neman duniya shi ma bai cika samuwa ba sai ka fita a comfort zone dinka in kana cikin garinku kullum kana cikin garinku abubuwa da yawa ba za ka experience su a rayuwa ba amma in ka fita za ka samu abubuwa da yawa wadda babu shi a garin kuma za ka samu experiences masu yawa da yake na biyu ya karantar da shi wato kenan tsarin da'awa ya zama mataki-mataki ne zai wuya ka zo ka dauki abubuwa gaba ɗaya ka jibga a mutane na musulunci duk su karbe shi a lokaci da su dauka ba kasafai haka ka faru ba don haka mataki-mataki ne na farko tauhidi bayan sun karbi tauhidi sannan sai ce su shiga sallah bayan sun yadda suna sallah sai ce musu ga zakka hakan nan ɗaya bayan ɗaya kenan kaga mai da'awa dole amfani da kwakwalwarsa ya dubi menene ya aka ko bukatansa a daidai wannan gurin wanda kuma wanda zai iya saba daga wuri zuwa wuri ya zaɓi kuma kaifiya da usulubi na karantarwa in ka koya musu wannan to sai ka sanar da su wannan in ka sanar da su wannan sannan sai ka sanar da su wannan sannan yana da kyau kuma mai da'awa ya bayani wa mutane wato kenan su fahimci fa'idan da'awar da yake musu kar su fahimci da'awar a matsayin shi ne yake benefitin ko ya yi don ya samu ɗaukaka ko don ya samu dukiya ko don ya samu wani abu kaga annan sai aka ce koya musu cewa hatta zakar da aka ce a fitar ina ma hiya to kaza min amwa min min agniya ihim fitar du ala fuqara'i ta ka sai yaje shi karba take zai raba ba shi da komai am tasaluhum ajran fahum min magrami muskaluna to da haka za su wanci an yi da solli don musulunci da kuma wata kinan taimakawa hadisinmu na biyu wanda aka rubu daga abu ayyuban al'ansari yake cewa anna rajulan kalalin nabi sallallahu alaihi wasallam agbirni bi amalin yadda janna abu ayyuban al'ansari yake cewa wani mutum ya cewa nabi sallallahu alaihi wasallama ina son ka bani labarin aikin da ina aikata shi zai shiga da ni aljanna kasan damuwarsa kenan shi ya sauke gan shi a cikin aljanna ga kuma inda ake nuna aljannar kuma nuna wani zahiri na hakika ta haka ya zo shi a nuna masa aiki kenan yanzu wannan mutumin ya zama kaliyar zihini zuciyar sabuta take duk abin da aka ce masa shi ne yake sa mutum zuwa ga aljanna zai aikata da haka abin da ya zo nema kenan a gaya masa sannan ya fahimci cewa dole aljanna tana bukatar aiki shi yasa a duce a nuna masa aikin da in ya aikata wannan aikin zai sa shi a aljanna yau kaga kenan rashin aiki ba kai mutum aljanna aiki ne ke kai shi kamar yadda Allah ya ce ku limalu wa sayarallahu amalakum sannan sai ya ce masa haka ne ko malahu haka ne malahu menene a kansa asali malahu yana me a gare shi ma'ana me a kansa na ɗawainiya menene a kansa na ɗawainiya ya faɗa wato kenan sau biyu nuna min aikin da zan sai sani aljanna me a kaina me ya zama ni wajibi a kaina kamar yana tikirarin wannan wanda ya kamata a ce na aikata shi don na samu aljanna qala nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam arabun malahu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ce a ɗawainiya mana ita ce take kansa aljanna kake nema eh ɗawainiya mana akwai bukatu da yawa a kanka manya-manya masu girma aikin aljanna ba aiki ne na ragwage ba ba aiki ne na son zuciya ba ba aiki ne na kaza ba akwai ɗawainiya da yawa a kanka ita ce za ka yi ya ce shi dai a gaya musa sai ce to number one ta abudullaha wala ta shirki bihi shay'an ka bauta wa Allah madaukakin sarki kar kai shirka da shi wato kina akan kowane lamari kaga yanzu ya karanta da shi mai tauhidi to da ka tauhidi ya fara koya masa a matsayin mataki na farko so da aisu da suna bauta wa gumaka suna bauta rana suna bauta alloli da yawa yanzu ake yi duk wannan akidar a yage ta a cikin zuciyarsu a zubar da ita su koma bauta wa Allah madaukakin sarki guda daya wanda kuma shine asalin hakikanin ubangijin da ya kamata a bauta masa to su dawo kan wannan bayan wannan cewa musallata sai ka tsaye da sallah kuma ka karbi musulunci eh to na karba to yanzu zaka tsaye da sallah sadaka sai ka kula da sallah sai akwai wasu ga yanda ake sallah ga yanda ake sallah ga yanda ake sallah oke ya zama a kwintar da wannan ma batuti zakata sai kuma ka ba da zakka in kana da dukiya za ka ba da zakka zakkan nan karkace annabi sallallahu alaihi wasallam za a bayar da ita a a da a karba a gurin ka ne a ba wa talakawa da suke suke kasa da kai daga cikin hikimar ubangiji Allah madaukaki sarki sai ya sanya ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba iyalan gidansa ba sa cin zakka ba sa cin sadaka don ka fahimci cewa ba benefit din zai dawo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam bane a'a zai koma wata kenan kan sauran yan uwanka musulmi ne wanda yake suke da haƙƙi akan ka ka taimaka musu sannan sai ya ce masa wata silur rahima sannan sai ka sada zumunci ka sada zumunci sada zumunci abu ne da ke mai faɗin gaske in an ce arrahim shine dangi ko daga kan baban mutum sai kuma kakansa sai kakan babansa sai kakan kakansa iyaka dangi na rahimu kenan su ne suka fi cancanta akan haƙƙi a kai sauran bayan in ba a gama da wa'in da mabara a kula da su ba talaka hagu da dama yan uwa kenan maza da mata na wajen uwa ko na wajen uba su ma sai su shigo wace kenan ciki sai kuma ya'ya sai jikanu su ma an kasa mataki mataki hudu to su ne immediate wayannan ta sama taki hudu ta kasa taki hudu immediate wayannan su ne ake kiran su wato kinan arrahimu dangin ka na jini to wayannan in Allah madaukakin sarki ya baka matsayi ko ya baka wato kenan dukiya ko ya baka wani mutunci ko karfi ko lafiya ko ilimi ko dabara suna daga cikin wanda suke da haƙƙi a kanka wajen wato kenan ka kula da su ta kowane irin wato kenan hali da Allah madaukakin sarki ya taimaka maka a rayuwa ba sai lalle dukiya ba ko wasu malami suna cewa wai ba dukiya ba kuɗi ne kadai dukiya ba a'a karfi shi ma dukiya ne karfi dukiya ne saraka zaka yi amfani da karfinka wajen taimaka ma danginka inda ya dace ilimi dukiya ne za ka yi amfani da iliminka wajen taimakawa yadda ya dace lafiya dukiya ce za ka yi amfani da dukiyanka wajen taimakawa wanda duwa ta kidan ya dace da mulki dukiya ne da duk wata basira da Allah madaukakin sarki wata kidan ya mayyaze ka da shi akan waninka to saboda haka ci kasa da zumunci mun bayyana wannan hadisin mu na gaba ruwaya daga abu hurara allah maɗaukaki take da shi ke cewa anna kuna kuma ba ne haka ne anna a arabiyan atan nabiya sallallahu alaihi wasallam faƙal lalle wani laraban ƙauye ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallama sai yake ce an kaji an ce a arabi ba laraban ƙauye arabi ba laraban gari ko yawa arabi yawa a arabi balaraban wato kenan kauye kenan to balaraban kauye ya zo gudanar da sallallahu alaihi sai ya ce dullani ala amalin na zo ne ka nuna min wani aikin da idza amintuhu in har na aiwace shi da kaltul jannata zan shiga aljanna kage kama da wancan kenan na ba yau kuma incidences din mai yiwa ɗaya ne kuma amma mai yiwa daban-daban ne wancan kes ɗinsa daban wannan ma wata kenan kesin sa daban saboda ai musuluncin watsuwa yake gabar da yamma kudu da kawai duk kewayen gaba daya kuma kowa zai iya zuwa daga ko ina da notion wanda wani zai iya zuwa da irin wani wanda zai iya zuwa da irin na wani sai yake cewa nuna mai aikin da zan shiga aljanna qala sai annabi sallallahu alaihi ce masa ta abudullaha wa la tushrik bihi shay'an na farko dai ka bauta wa Allah madaukakin sarki kada kai tarayya da shi akan wato kenan komai kaga yadda kenan diddin inda aka kewayo tauhidi shine na farko don haka yana daga cikin abin da ya kamata a ce mu ma mun dauka duk abin da muke kokarin karantar da mutane a cikin al'ummar mu muke kokarin nusar da ƴan uwan mu musulmi ya zama mu ba wa tauhidi nan wato kenan muhimmanci sosai saboda annabi sallallahu alaihi shi yake fara karantarwa da ka zo abin da za a ce baka ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah shine tauhidi kenan da sauransu sannan sai ce wakikimu salata sai ka tsaye da sallah al-maktuba wanda aka rubuta ta ma'ana al-mafruda wanda aka farlanta ta shine sallan azhar la'asar magriba isha da kuma sallan safiya yace masa kai wannan saboda ita ita ce rukuni na biyu a cikin rukunan addinin musulunci kuma ita ce rukunin da za a fara ma mutum hisabi a kansa ranar tashin alkiyama in an tare musulmai duka musulmai sun taru to shi ke ayyar an gama da maganar tauhidi wa'anda ba musulmai suna ba su da tauhidi ko to sai a zo to sai a fara daukan sallah ana bincikawa ana bincikawa ita ce wata kenan ta farko wato addi zakata al mafruda sannan ka bada zakka ita ma wadda take ta farilla kenan akwai zakka wadda ba ta farilla ba kamar da akwai sallah wadda ba ta farilla ba yawwa wato sun ramadan sannan sai kai azumin watan ramalana shi ne azumin da ya riga watan da ya riga gabata kenan ko kala sai ke cewa wallazi nafsi biyadihi la azidu ala haza na rantse da Allah da raina yake hannunsa wannan abin da ka faɗa iyaka wannan ba zan kara ba amma wannan zan je na rungume su zan ci gaba da yin aiki da su kamar yadda ya kamata amma wallah ba zan kara ba falamma wallahi lokacin da ya tashi ya tafi abusa shi da ma ya zo neman wani abu kuma ya ji shi kenan yanzu baya bukatar dogon turoci tun da baya bukatar karin responsibility ko sai ya tashi tafi abunsa to yana tafiya qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahli jannati falyanzur ila haza duk wanda zai ji daɗi a ransa idan ya ga ɗan aljanna a ce ga wannan ɗan aljanna ne kuma zaka ji daɗi zai faranta masa rai ya ga ɗan aljanna a duniya gashi yana tafiya da gabarsa to ya kalli wannan mutumin yanzu waye ba zai sake daga ido ya kalle shi ba kowa zai kalle shi kowa zai kalle shi la'alla abin da zai ita so anan na tambaya shi ne anan annabi sallallahu alaihi bai ambaci aikin hajji ba kuma ya ce masa zai shiga aljanna ya ce ma duk wanda ke so ya ga ɗan aljanna ya kalle shi shi ga nabi sallallahu masa bayani da aikin hajji ba domin ya dalili alhali kuma hajji ma yana daga cikin rukunan addinin musulunci da malamai suka ce la'alla Allah madaukakin sarki ya sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum har ya mutu ba zai mallaki dukiya da zai iya zuwa aikin hajji ba da haka ma bai tona masa ba tunda shi mai neman sauki ne sai aka sauwaka masa ba dora masa abin da ma ba zai riske shi ba an zuma na karanta ilimi za mu karanta da wanda za mu aikata da wanda ma ba za mu aikata ba da na baya da na gaba duk za ka nuta komai da komai yau amma shi sai aka takaita shi akan abin da wato kenan zai iya yake da halin ya aiwatar amma an faɗi zakka me yasa saboda mutum zai iya mallakan dukiya wadda za ta isa zakka ba lalle ne ta kai shi makka ba yanzu ka tuna magiranka buhu shida zuwa bakwai ai akwai zakka a kai to zai kai ga makka ba lalle ne kai ga makka buhu yawwa to shine amma dai zakar tana nan wa anhu radiyallahu anhu qala lamma tufi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam har yanzu ruwaya daga abu huraira Allah madaukakin sirri dai da shi ke cewa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wafati shine ya bar duniyar nan kenan wa kana abubakar sai ya zama wanda ya kasance kai na kalifanci shine sayyidina abubakar annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya dole za a samu kiyada ko to sayyidina abubakar shine Allah ya kaddara ya zama khalifa a bayansa zai tsaya a madadinsa ya zartar da hukunce-hukuncensa wa kafara man kafara sai zama wa'anda suka kafirta sai suka kafirta min al-arabi a cikin wato kenan larabawa abin da ya faru shine bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya an samu matsala matsala ta farko dama kafin ya bar duniya an samu musalamat al-kazzab ya taba zuwa har madina daga can kabilan rabi'a ya tsaya a bayan gari ya ce a masa magana da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita ya same shi a bayan gari ya ce gani ga kabilan banu hanifa dukkan mu zamu musulunta duk gaba daya a karkashi na suke ni ma zan musulunta amma da sharadi menene sharadinka ce sharaɗi na shi ne in ka mutu ni ne kalifanka wanda shi ne sharaɗinka ya ce annabi sarasa sai sun kwaya ya ɗauki wanda yi ce ya ce kaga wannan ko wannan ka roƙe ni ba zan baka ba kuma ba zan ce a baka bayan mutuwa ta ba ta da haka idan za ka musulunta ka musulunta ba za ka musulunta ba je ka Allah ke hanya ya tafi sai rubuta wasiƙa min musailama rasulillah ila muhammadin rasulullah ilam anna al-arda nisfaini nisfu li wa nisfun laka wasika daga musalama manzan Allah zuwa ga Muhammadu manzan Allah ka sani daga yau kasa ta zama kashi biyu rabi na ka rabi na ba to da karki naka ne mazari sai ne sai su ce a masa raddi sai aka rubuta masa min Muhammadu Rasulullah ila musailama al-kazzab daga Muhammadu manzan Allah zuwa ga musalama makaryaci ilam annal arda lillahi yarisuha man yasha'u min ibadihi kasancewa ƙasa ta Allah ne ba ta kowa bane ba ta gaba ba tawa ba Allah yana gadar da ita wanda ya ga dama da za ka biyar masa wannan kalma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa ila musalimatul kazzab shine har duniya da in za a ambaci nan sai a ce musalimatul kazzab yake da zama makarici saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana barin duniya shikenan sai ilani ma duniya shi annabi ne saboda ne sun fahimci cewa ofishin annabci ofishi ne na samun ɗaukaka yanzu ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayinsa na maraya a matsayinsa na wanda bai iya rubutu bai iya karatu ba ya ci makka ya ci madina ya ci kasashen laraba duk ya yi mamaya duk shine shugaba sai abin da ya faɗa in kai maka ci annabi ya kai maka za a maka da haka sai ya ja mutane can aka samu sajja ta ja mutane ta ce ta ma annabi ya ce can tulaiha ya ce shi ma annabi ne can aswadul ansi yace shi ma annabi ne haka aka dinga samun irin wayannan annabawa wannan matsala guda daya gefe matsala ta biyu akwai wayansu irin su Malik bin Nuwaira su kuma suka ce ba za su sake bada zakka ba da suna bada zakka zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba su kara bada zakka ba amma za su yi sallah za su yi azumi ba ba ba ruwansu da bada zakka to wannan shi ma sai zama matsala wato kenan ta biyu da musulunci ya fuskanta immediately bayan mutuwan annabi sallallahu alaihi wasallam na uku akwai yadda suka ce shi kenan ai magana ta kare ta annabci kan tunda muhammadu ya bar duniya da kuma mai rage sai su koma kan kafircinsu tsantsan kafircinsu na da wannan bala'i shine ya dagula kasa sai ya zama na in ka ɗauke cikin garin madina da makka da ɗa'ifa babu inda ba a yarda ba duk ko'ina larabawa kawai ta ko'ina in ba sa wannan problem din suna cikin wannan problem din in ba sa cikin wannan problem suna cikin wannan shi yasa mai riwaya yake cewa wa kafara man kafara min al-arabi wanda ya kafirta daga cikin larabawa ya kafirta bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya faqala umar bin al-khattab eh faqala umar sai sayyidina umar ya ce ka yi fatukatilun nasa wa garkala rasulullahi sallallahu alaihi sallama umirtu an ukatilan nasa ta ya kulu la ilaha illallah sayyidina umar ya ce sayyidina abakar ya za ka yi ka yaƙi mutanen da sun ce la ilaha illallahu alhali maza Allah sallallahu alaihi ya ce an umarce ni da yaƙi mutane amma in su ce la ilaha illallahu kan yaƙe su faman kala hafa kad asama minni malahu duk wanda ya faɗi kalmar la ilaha illallah in ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya kare dukiyarsa daga gare ni wa nafsahu ya kare ransa daga gare ni illa bi haqqihi sai dai da haƙƙin shi addinin musulunci wa hisabuhu ala Allah ta'ala hisabin sa kuma yana gudan Allah madaukakin sarki shi ya san yanda zai dishi haka ne sallallahu alaihi wasallam faɗa lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam a duniya yace umirtu an qatil nasa ta shahada la ilaha illallah an wuce ne ake mutane sai sun shaida ba abin bauta sai Allah yanzu wannan matsala ta faru a cikin wayannan mutane da muka faɗa ba kowa ne bai yadda da manzancin manzan Allah ba amma wayancan din ma hatta zaka ji mutanen musailama suna cewa ashhadu anna muhammadan sadiqun wa anna musailama takazzabun lakin kazzabu rabi'a ahabu ilayya min sadiqu mudar na yadda muhammadu mai gaskiya ne gaskiya faɗa shi manzan Allah ne kaga kenan ya yadda manzancin sa ya yadda da musulman makareci ne sai dai yanzu kabilanci ya shigo ta inda kuma son zuciya shigo kenan ko shi kuma son zuciya dama walakanci ne ƙarshen sa ta haka yanzu wannan mai ƙaryar rabi'a ya fi mun akan mai gaskiya bai bai naka na gida ai yafi maka na wani ko yawa taro a gida ai yafi sisi a hannun wani sai sau sai kamfani da wannan formula ɗin su da kawai sun su har yanzu suna kuta kalma sannan wanda suka ce ba za su ba da zaka ba sun ce za su yi sallarsu suna nan suna kuta kalma ko yawa kaɗan ne wanda suka yi ridda gaba ɗaya to sayyidina abubakar kenan sai ya ce zai ɗaura shiri du sai ya yake su to a nan fahimta sai ta sha bamban tsakaninsa da sayyidina umar ya ce masa ya za a yi suna faɗan kalmar la ilaha illallah ka je ka yake su ga abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ta nan kuma zaka gane kaifin basiran sayyidina abubakar duk da cewa ya tabbata cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa law kana nabiyyan ba ni lakana umar da akwai annabi bayana to umar ne sannan ya tabbata kuma akwai muwafaqatu umar a cikin alkur'ani da yawa tunda Allah ba shi kaifin basira yana faɗan wa magana wahayi ya sauka karfafa wannan maganar tasa kaga zurfin hangen nesa ne sannan akwai hadisin da yake cewa da a cikin mutane akwai wato kenan mutane suke ba da labarin gaba to a cikin al'ummata akwai umar a cikinsu da sauransu kawai da ake giziga nostradamus da cewa the man who saw tomorrow da sauransu amma yet sai ga matsala ta zo a nan gurin wanda suke mu'adal dama aka ce wai wafi lailatul zalma'i yuftaqa lil qamar ba a ganin mutuncin wata sai daren da ya duhu sosai an rasa komai sai wata ya haska zan zaka gane cewa ashe wata yana da matsayi to yanzu matsala ta zo ta ta rikita kowa gaba daya jama'a al'umma musulmi su sarsu yadda za a yi yadda sai na abubakar ya dauki decision cewa wallahi zai yaki zai yaki mutanen nan sai na umar da kansa yana da rikin da suke ganin lalle yanzu a lokacin yaki bane bai kamata a yaki mutane ba saboda wasu dalilai daya daga cikin dalilansa shine cewa al'ummar musulmin kansu yanzu sun yi rauni wanda za ka je ka gaito su je su yakin ba su abin gaba ɗaya bayan kewayen madina za su iya haɗa kai su zo su yaki mutane amma yet sai ya ce shi sai ya yake su ya ce sai ya yake su ko don haka ya ce to farkon abin da zai yi amma kafin ya yake su sai bayan ya cije umar ya haƙura dole sauran jama'a za a haƙura ya ce farko abin da fari shi ne ce zai tura rundunar usama su tafi yaƙi annabi sassa na kwanci a gacin lafiya ya shirya rundunar za su tafi yaƙi ya shugabantar da usama saboda haka har sun tafi bayan gari jarab annabi sassa ya rasu suka dawo sai ce to zai fara tura wannan sai da mun ce masa ba zai yiwu ba ga kalin da ake ciki mutane da sun yarda kace zaka tara yan wa'anda kuke zo su tafi can ne yaƙi har da wajen tabuka ya ce eh zan yi ya ce abu zai yiwu ba ya ce zan yi ce ba zai yiwu ba ce kana ga a matsayina na kalifa manzan Allah ya zama aikin da zan fara yi shine in warware tutar da annabi ya nada ba zai yiwu ba dole sai an yi ya haƙura dole sai na umar ta ce to amma in har haka ne to kwamandan ba usama ba yaro ɗan ƙarami ba a ɗauki wani dattijo mai experience sai ce kuma annabi ya naɗa shi kuma ne in ware shi haka makana ga zai yiwu na ma'umar ya haƙura aka fita dole aka je aka yi wannan yaƙi kuma sai allah ya ba da nasara to wannan nasarar ita ce turning point na farko na duk ƙasar da suka yi rinta kuma sai kowa dawo hayyacinsa a'a mutanen ba zana da karansu ba karafa to daga da yawa sai suka daddawo cikin addinin musulunci to daga sai zama wata kenan taimako ga addinin musulunci yanzu sai na abubakar ya ɗara sai na umar ami a wajen fahimta kamar yadda ya faru a kes ɗin abin nan zuwan su ga manago hudaibiya yawa tirici na hudaibiya faƙala sai yake cewa wallahi la'ukatilar na man farraka bayanar salati wa zakati na rantsa da allah duk mutumin da ya raba tsakanin sallah da zakka sai na yake shi Allah madaukakin sarki a cikin alkur'ani yana cewa wa aqimus salata wa atu zakata kuma kai ka ce wato kenan aqimus salata kuma la tuaddi zakata ka raba tsakanin su kenan Allah ya hada su kai ka raba Allah duk wanda ya raba sai na yake shi to haka dole ne aqimus salata wa atu zakata a tsayi da sallah a ba da zakka yace masa zan yake su tabbas fa inna zakata haqqul mal ai ita zakka hakkin dukiya ce hakkin dukiya ce wallahi bari ga maka sai da ya tabbatar wa sayyidina Umar da gaske yake lamarin yace na rantse maka da girman Allah kaga sayyidina Abubakar yana rantsewa sayyidina umar da girman Allah akan ba zai fasa abu ba kasa abin ya ya ya ya ya ya ya dogoza an samu hot discussion tsakanin su da sayyidina umar umar kwanda kwanda baya ganin cewa ya kamata kuma da yawa daga cikin sahabbai sun goya masa baya yace wallahi yace bari ga maka kawai to cut sin into short na rantse da girman Allah laumana uni anakan da a ce za a sami yar kankanuwar akuya da suke barwa da sunan zakka kai a wani ruwaya mace na mana uni aqalan da za su hana ni da baibayi ba ma akuyar ba igiyar da ake daure akuya da za su hana ni wanda kanu adduna ila rasulullahi da suna kawo manzon Allah da sunan zakka yanzu suka ce ba za su bara ba Allah na gaya maka lakatar tuhun alaman iha wallahi sai na yake su don sun hana wannan sai na yake su Allah sai na yake su a kan hannun wannan din to nan fa sai na umar shi kala umar sai na umar radiyallahu anhu sai ce to fa wallahi ma huwa illa an karshara Allahu sadara Abi Bakar tun daga nan na fahimci cewa wallahi wannan lamarin ba komai bane Allah maɗaukakin sarki ya buɗe kirjin abubakar ya hangi abin da ni umar ban bince shi ba don haka sai sai na umar sai ya sallama ko yawwa Allah ya buɗe kirjinsa lilkita don yin yaƙi fa'arabtu annahu alhaqqa ko haqqu sai na fahimci cewa wannan abin gaskiya ne hakan ne ya kamata kuma hakan da suka yi kuma sai Allah maɗaukakin sarki ya kasance tare da su can sun je sun ci yaƙi sun ci nasara a yaƙin muta nan sun dawo an kafa runduna maimakon ma a tsaya a yi ɗaɗɗaya sai aka kafa runduna kashi-kashi wannan shura habil ya jana ikirma bin abu jahal ya jana khalid bin walid ya jana wannan duk wani wanda yake ƙarne ne kawai sai suka ga an ba su kansu ba amma ba su lokacin da za su yi tunani balle su yi timin af ba kowa wannan aka je aka buga shi wannan aka je aka buge shi wannan aka je Khalid ya gama rinduna ta farko ya ji gurin wani rinduna na biyu ya gama daidai lokacin da shugaban Musailama ya gagara ya kashe rindunan farko aka tura masa ta biyu ya kashe sai aka ce Khalid ya bar inda yake dawo nan gurin saboda aka ya dawo nan ma yanzu aka gama da su shikenan karshen abin da musulunci sai ya sake dawowa normal ta haka wani a cikin manya-manyan aikin da sayidina abubakar ya da ba don wannan hikimar da Allah ya bashi da jajircewa ba da musulunci tun a lokacin yawar gaji da an samu fauta mai iwa sai zama du an sake dawa wato kenan kuma a dangule wannan ba karan aiki sayidina abubakar ya kan wannan ba babu ismu mani zakati abin da ke magana akan zunubin wanda ya hana zakka wanda ya hana zakka bai ba da zakka ba wannan hadisi da za mu karanta na farko har yanzu shi ma ruwayan abu huraira allah maɗaukakin sarki yadda da shi yake cewa ƙalar nabiyu sallallahu alaihi wasallam ta atile ibulu ala sahibiha ala khairi makanat raƙuma za su zo ma mai su a duniya allah ya baka dukiya ko ta raƙuma to ranar lahira raƙuman za su zo maka akan kai da kake da su ɗan raƙuma ka ne za ka gansu ga sunan suna tafowa akan wato kinan siffar su irin ta da ta duniya da kasansu iza huwa lam yuti fiha haqqaha in har shi bai ba da haƙƙin nata ba me haƙƙin ta shine zakkata ko me raƙuma bai ba da ai alakhairu makanat akan siffar da ta kasance masa a duniya lokacin da yake duniya yanda yake ganin raƙumansa haka za su zo masa ranar da gashin nasa ne sun zasa akan yanda ya san su idan bai ba da wato kenan zakarta ba bai ba da haƙinta ba don haka in ta zo ta dauko biya kwafiya za ta rika taka shi da wato kenan kuffinta mana da kafofinta kenan kafarta shi wannan wani abin da ke cin gabas ana kiransa kaman kofi ne laraba sun da ke shi kaman kofi ne suke suke ce mata kofi jami'in sa akfar abin nufi anan shine za a kwantar da shi za a hura shi za a yi shi babban mutum kun san mutane ranar tashi alkiyama za su tashi akan surar babansu annabi adam alaihi salatu wassalam ko don haka za su tashi tsawon su ya kai zara'i 60 haka sau 60 shine tsawon mutum kaga ya wuce pole ko an yi shi ma keke sai a kwantar da shi sai raƙuma su zo su rika taka shi suna wucewa taka shi zata to ba ainihin kofin ba nauyin raƙuma in ya taka ka in zai daga ɗaya kafa ka ya jibge din nauyin sa kenan akan mutum ko haka zai rika bin sai na takawa daga farkon sa za ka shi har ji ta kansa ya wuce sai na biyu ya zo shi ya rita shi yana taka shi yana taka shi yana taka shi ya wuce sai na uku ya zo shi haka za su in a circular form so idan su arba'in ne idan ɗaya ya wuce sai dawo ta bayan na farko wannan ya wuce sai dawo ta bayan na farko shi yana kwanci a nan za su yi ta taka shi har sai ran da aka yi hisabi idan za a tsaya shekara dubu hamsin ne a ranar tashi alkiyama za su taka shi na shekara dubu hamsin babu tsakkautawa wannan ya wuce wannan ya dawo wannan ya wuce wannan ya dawo wannan ya wuce haka ne circular form sai babu lokacin da ba a taka shi haka nan za su rika taka shi wata tilganamu ala sahibiha awaki da tubaki da raguna su ma za su zo su wurin mai su su ma alakar makanat akan sifa mafi kyau irin sifar da suka kasance a gidan duniya nasa ne gashi nan za su zo idza lam yudi fiha haqqaha idan shi ma bai ba da haƙƙin saboda wanda yake da awaki ko tumaki amma bai ba da haƙƙin wato kenan zakan nan ta su haka za su su bi a lafiya za su taka shi da kofatansu shi ma haka za kunta shi kamar wancan suna bi suna taka shi suna bi suna taka shi haka za su rinka kewayewa idan sun kai ɗari haka za a rinka kewayewa wato kenan suna taka shi suna taka shi wa tadhanuhu bi quruniha kuma su din za su rika sa kofatan kafansu suna cakansa suna takawa suna cakansa suna takawa suna gwaransu da kafansu hakan nan za su yi ta yi kowa sai ya taka shi ya cake shi da kafansa saboda haka idan za a yi tsayawar tashin alkiyama shekara dubu hamsin ne mikidar hukun hamsin na alfa sanatin ko to sai an yi shekara dubu hamsin yana cikin wannan kes ƙalar sai yake cewa wamin haƙe ha haka ne an tuhula ba alal ma daga cikin haƙƙin ita dabba shine a rika tatsanta wato kenan a inda ake shayar da su ruwa saboda mai bukata in yazo shi ma zai iya wato kenan karuwa da wannan qala wala yati ahadun yawm al-qiyama bi shatin yahmiluha ala raqabatihi laha laha menene yu'arugo kada annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada na ci karo da ɗayan ku ranar tashin alkiyama ya zo da akuya a tsakar kansa lahayu arun tana da kuka irin na akuya medina medina tana kuka bai kulu sai ya zo yana cewa ya muhammad ya muhammad yana cewa ya muhammad ya muhammad mun bayyance wannan wato kiran ma'anan wannan shine idan mutum ya dauki akuyar da ba tasa ba ko rago ko tinkiya wanda ba nasa ba ranar tashin alkiyama to zai zo da shi a kansa to ni kuma na sani sahabina ne ya sani na san shi kuma ranar laira ya zo da akuya ta sata a kansa don Allah ce wa man ya galil fa inna ma afamfina ne ya wa man ya galil ya tibi magalla yawmal qiyama wanda ya gululi gululi shine dauke kayan da ba nasa ba to zai zo da shi ranar tashin alkiyama kuma ganka da akwai a kan karanta ya kada ce Muhammadu cece ni to yace kar ai haka kar haka da yana cewa ya Muhammad fa aqulu sai zan ce masa la amliku laka min Allah shay'an to ni fa bazan iya bazan iya tsina na maka wani abu a gurin Allah a yau ba ba na son hakan din bai kamata a ce na ga mutum ko ba sahabi na ba musulmi tunda ya faɗi yadda zai gane a ƴan al'ummarsa ko inda ummati ya tuna yawmal kiyamati gurran muhajjilina ƴan al'ummata za su zo ranar lahira suna da hasken gurin alwala na ga mutum fuskar safari hannunsa iya nan fari kafar safari na san wani ɗan al'ummata ce kuma na gan shi da kayan akuya kuma shi kuma ya gani na ce ya muhammadu ce ni ya ce dan Allah kan naga hakan nan kan naga kar na zo ina cewa bato me zan iya me zan iya haka hakkin wani ka dauko da ma tsakaninka da ubangiji ne Allah ne roki Allah madaukakin sarki amma hakkin wani ne dole sai an dauki hakkin me shi an bashi hakkinsa ko to saboda ka wa qalbul lubtu alhali kuma aina isar muku a duniya na ce muku qur'ani ya ce wa man yagalul yati bima galla yawmal qiyama wanda ya dauki kawo wani sai zo da kayan ranar tashin alkiyama ban faɗa ba na sake faɗa muku kar ku ɗauko kaya ku zo da shi ranar tashin alkiyama kuna neman ceto a gurina in ce muku ni kuma ba zan iya ba abin da zan iya yi a kai wala ya tabi ba irin ya hamilu ala rakabati ala rakabatin lahu ba na so na ga ɗayan ku ya zo da raƙumi ya ɗauko raƙumi a kan wuyansa kaga kenan wanda ya saci raƙumi akwai matsala a gare shi ranar tashi alkiyama raƙumin su gutum zai ɗauko a tsakar kansa lahu ruga'un yana da kuka irin nasa kukan raƙon shi na ake kiransa ruga kai gul sai zo yana cewa ya muhammad ya muhammad ya muhammad ka cece ni ka cece ni ka taimaka mu a aka samu fa gul sai yanzu ina ce ballantana an unje in ce fa din nan anan wato kenan fa aqulu shine ballantana in zo ina cewa kar na ga wani da kayan rakumi ballantana ma in zo ina ce masa la amliku laka minallahi shay'an qad ballabtu ba fa abin da zan iya tsinana maka yau akan wannan kitsin a gurin Allah madaukakin sarki aina isar maka da sako wato kenan tun a duniya to kada haka ta faru ba na san haka ta faru to haka na ja kunne tun daga yanzu na ja kunne tun daga yanzu na ja kunne wato kenan tun daga yanzu kaga wannan hadisi ba karamin wato kenan wa'azi ne a gare mu ba ya karantar da mu musulunci ya karantar da mu sharrin wanda ya hana zakka da matsalar da zai fuskanta yanzu ko iyanan ta kare aka ta aka tashi aka ce to yanzu za a yi hisabi dole ba a yi hisabi ba aka ce yanzu za a yi hisabi okay yanzu tunda ka sha wahala shikenan an yafe je ka maka abin ai kaga abu bai dadi ba kai kana duba sun a ce wannan rakumi yana taka ka eh ko akuya tana taka ka tana jin can abin ko saniya tana tana taka eh kaga babu dadi ko kuma in ba ita bace dukiya ce tana tsakar kanka ana maka alalo alalo ta ba kaka tana tsakar kanka ko a ce kai tsatsewa da ita tunda an ce man ya galu ya tabi magalla magalla ba lalle akuya kadai ba ba lalle abin nan ba wani daga a kayan yaki ma ya dauki ya yi gululi ya dauki kayan aka ce an gaishe a wuta saboda haka ko menene mutum ya dauka in ba hakkinsa bane kaga wani mota zai dauko a kansa ko wani kuma miliyoyin dololi zai zo da su a kansa da sauransu saboda ba hakkinsa ba ne wato kenan ya dauka allah maɗaukaki zirke kyashe mu shi kuma musulunci shi tsarin musulunci shi ne komai ansar a fili ake baka satar ansa ga shi na a fili ga abin da za a yi wanda ya kaza aka ga an baka satar ansa ko ba a ɓoye ba sai da kaje ka ga abin a ga ansar a fili an baka in kai kaza ga abin da za a maka dalla dalla to kaga mutum yayi sai zama wato kidan akwai matsala Allah kiyashe mu Allah kiyashe mu wa anhu radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam har yanzu Abu Hurairah Allah da shi ke canza Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa man atahu Allahu malan falam yuaddi zakatahu duk wanda Allah madaukakin sarki ya bashi dukiya bai bada wato kenan hakkin dukiyar ba mene mai bada zakar wannan dukiyar ba مثل له يوم القيامة شجاعا أقرى za a siffata masa ranar tashin alkiyama kumurci mai farin kai wato irin tsofin kumurcin nan wanda yake ya yi shekara da shekaru kwake kwake ake ce masa kenan ko kwake lahu zabi batani yana da wato kenan fikoki guda biyu wanda yake ɗauwaƙuhu yau malkiyamati za a nannaɗa masa a wuyansa ranar tashin alkiyama ya aku zabi taihi zai rika kama fatan bakinsa guda biyu yana yaga ya ni bishir kaihi zai kama wannan fatar bakin da wannan farar nata ya kama ya yaga ya ce ji mutum ya zuba masa wata kiran gubarsa ya kama wannan ma haka ya kama wannan haka kuma an nada masa shi a wuyansa don haka babu inda zai je ba zai iya wato kenan abinan ba ko ba zai iya wato kenan sauke shi ba summa ya kulu sannan ya zo yana ce masa ana maluka ana kanzuka ni ne wato kenan dukiyarka ni ne kuma wato kenan akawun ɗinka kanzu shine taskarka ko inda kake ajiye kudi shine akawun ɗinka kenan ni ne taskarka yana yagan ka yana cizo yana yaga yana cizo yana yaga yana cizo yana kuma goranta maka ni ne kudin naka ni ne kudin naka sun matala sannan shi annabi sallallahu alaihi wasallam don ya tabbatar da gaskiyar wannan magana sai ya karanta ayan alkur'ani da ke cewa wala ya saban ladina yabkaluna bima atahumullahu min fadlihi ko wanda duk Allah ya ba su wata dukiya cikin falalarsa sannan suka ƙi wato kenan ba da zakarta da hakinta kada su zaci huwa khairul lahum wannan shine alkhairi a gare su oke ka hana zakka ka rike dukiyar ka ta karu ko bata rabu ba kar kai tsammanin haka din shine alkhairi a gare ka bal mm ba haka bane huwa sharrul lahum hana zakkan nan shine sharri a gare su sai ya dawo kuna ma bu kulubi yawmal kiyama gashi wannan hadisin ya tabbatar da shi za a zamar da wannan dukiyar maciji a nan naɗa masa ita a wuyansa ranar tashin alkiyama sannan wato kenan ta rika wato kenan cizonsa yanzu kenan kaban wannan a hadisai sun ba mu sinariyo kala-kala na farko wanda suka hana zakar kayan kiwo zakar kayan kiwo ko za a yi kwantar da su kayan kiwon su suna taka su haka za a yi ta tashin alkiyama na biyu suka ba da ya ba da sun ba da wani sinariyo na biyu shine sinariyo da mutum zai dauki kaya na mutane shi kuma zai zo da shi a kansa ranar tashin alkiyama sinariyo na uku shine wanda bai ba da zakka ta kudi ba za a zama da ita maciji ko macijiya ko kumurci ko kwaki a nada masa abu ya zo yana wata kinan gwargwadon yawan kudin gwargwadon yawan nauyin kayan da zai samu yana cizon zafatar bakin sai cewa ni ne dukiyarka ni ne akawun ɗin da kai kai saving ni ne saving akawun sun kada kake tattarawa sannan kuma akwai wani sinaro na gaba wanda kuma za a samu dukiyar idan zinare ne ko azurfa la'alla ko takardu irin namu na wannan zamanin za a sa su su yi fadi a zama da su kamar karfe sai a kona shi a wutan jahannama sai a ɗauko alkamanna wa mutum yau mai huma alaiha fi nari jahannama fatukuwa biha jibahum wa junubuhum wa zuhuruhum in an sa ta yi zafi a wuta sai a ɗauko ana manna masa a gadon bayansa ana manna masa a fuskarsa ana manna masa a gefensa ana manna masa hakan nan za a ce ha za ma ka nasu li anfusikum wannan shine taskar da kuka yi ta boyewa taskar da kuka yi ta boyewa kun tara kuɗi ba ku fitar da hakkin Allah madaukakin sarki ba domin da ba su arziki suna fitar da haƙƙin Allah yadda ya kamata da ba za a samu matsalar rayuwa halar rayuwa wata gina abin kasa ba da haka wasu malamai suke ta idan ka ga mabaraci a kan titi yana tafiya ya nemi abinci ya rasa ko sutura mai kyau ko wani abu to kasancewa a wannan al'ummar da shugabanni da masu kuɗi ba sa fitar da haƙƙin dukiya da ya kamata da ce duk za su ba da dukiya yadda ya kamata hakkinta da ba za a samu wannan ba tunda na farko tukuna wajen hanyar neman zai zama akwai saniti ba za ka nemi dukiya ta hanyar kuntata ma sauran al'umma don kai kana da wannan damar ba ba za ka yi zun wannan cansin kai istiglalin fursar da kake da ita ka tare dukiyar ka ɓoye ta saura kuma to the detriment of their lives ka zama duk abin da ya faru da su ba tsayar ka bace ka zo ka rika sayar musu shi wato kenan da tsada ta yanda ba za su iya saya ba sai dai su yunwa in sun saya dole su samu komai da komai na suka sayar kai kuma ka kara wato kenan sama da ba za a samu wannan ba tsadar shugabanni ba za su zama suna abin nan ba suna wato kenan bari ana samun irin wannan talaucin a cikin al'umma ba to in ka ga ana samun haka da masu kuɗi da masu arziki ba sa ba da hakkin Allah akan harkar wato kenan dukiya an samu wato kenan matsala kenan babu ma adda zakata huko falaisa bi kanzin ko ba ma ma adda ma uddiya ne ko zakatahu babin da yake magana akan duk abin da aka ba da zakarsa wannan ba kanzu ba ne duke da kare mai ta hanyar halal sannan kuma kana ba da hakkinta na zakka wannan kanzu ne wannan ba kanzu ba ne amma duke da aka neme ta ba ta hanyar halal ba ko kuma ta hanyar halal ne amma ba a ba da hakkin zakkanta to wannan ita ce kanzu ita ce wanda za a samu wato kenan wancan matsalar da ita wannan shine kamar abin da wannan babin yake so ya karanta da mu kenan ko yau shi kuma hadisin sa Abu Sa'id al-Khudri Allah madaukakin sarki da shi shine ya rawaito shi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa laysa fi ma duna kamsi awakin haka ne kasa da kokiya biyar bai kasance akwai sadakatun zakka ba kokiya biyar idan mutum ya samu dukiya amma nauyinta bai kai okiya biyar ba okiya biyar shine abin da ya kai wato kenan nisabi na zakka to sai ka samu dukiyar da take kasa da nisabi na zakka to babu wajibcin zakka a kanta don haka yanzu ta zama ba ba kanzu bane kenan ko walaysa bima duna kamsi zaudin duk raƙuman da suke kasa da ƙwaya biyar idan mutum yana da raƙuma da ba su kai biyar ba sadakatun to shi ma babu wajicin zakka a kansa don nisabin zakka tara kuma sai sun kai guda biyar mutum yana da yara kuma guda biyar zakkarsa shi ne sai a sai akuya daya sai bayar shi ya fitar da zakka to ba su kai biyar ba don haka ba zakka a kansa don haka wannan ba kansu ba ne haka ne walai safi ma dana kamsa ta ausikin babu wani abu a ƙasa da buhu biyar na gero ko dawa ko shinkafa ko alkama sadakatun wato kenan babu zakka akan wannan saboda ai bai kai ba buhu biyar shine yake kaiwa nisabi na zakka to naka kuma bai zama abin nan ba don haka in baka ba da zakka ba dama zakka ba ta zama wajibi ba don haka ba zai zama wato kenan kanzu bane kenan ko wannan zakka ta duke ta wato kenan ba za ta zama kanzu ba wannan shine abin da jamhur na malamai suka tafi wata kenan a kansa in dukiya bata kai zakka ba ba kan zuba ce ko kuma idan ta kai zakka amma an neme ta ta hanyar halal kuma an ɗauki zakkar an bayar nan ma ba kan zuba ce ta zama abin nan sabanin fahimtar abu zarin gifari ko abu zarin gifari kawai duk duke da ta kwana hannunka kan zuce wa alaikum salam wa rahmatullah a akuya da yau da ta kai a cikin wannan an sai akuya ba yar misisiya ba kuma ramammiya ba kuma kanjamammiya ba mara lafiya ba yau ai raƙuma ne ka gani har guda biyar ba ce ka ba da ɗaya ba sai ka samu akuya mai kyau ko yauwa famammiya ɗaya aka ce ba wanda kasa ba inna ma yankusa ala nafsi yau man aufa to fasanutihi ajran azima yau hankalinka sai baka cewa ka sai akuya mai kyau wanda kai ma da kanka ka san ka sai akuya ka bayar me wannan shine eh now okay na dauka tabbata to mu je babu sadakati min kasabi tayyibi na menene menene ya zo an ce yanzu wani ya dauke shi to alhamdulillah babu sadakati min kasbi dayyibi babin da yake magana akan sadakan da mutum zai bayar ya baya shi daga wato kenan sururi na halal sururi na halal ko yauwa abinda ka samu ta halal ka ɗauka ka bayar sadaka to wannan ka cika duka sharuɗan nema ka cika sharuɗan bayarwa Allah maɗaukakin sarki kuma zai cika maka alkawarinsa da ya yi ana su mutum ya daga kaso ɗaya ne idan mutum da ya yi daga kaso sadaka da ya yi daga kasabun gaira ɗaya fa kaga wata kina aka yi matsala kenan har yanzu daga abu hurairar Allah maɗaukakin sarki da shi ke cewa manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa man tasaddaqa bi adali tamratin haka ne min kasabin ɗayyibin wanda ya yi sadaka da kwando guda ko dila guda na nemansa na halal ɗinsa wala ya Allahu illa tayyiban sannan kuma dama Allah baya karba sai dai wato kenan daga abu wanda yake mai kyau wannan wala ya Allahu illa tayyiban dinnan jimla ce e itiradiyya ko yawa jimla ce itiradiyya ana cikin magana sai a jefo wata jimla a tsakiya sai kuma wato kenan a abin nan yana iya yiwuwa magana mai riwaya ne tun kun ga an ware ta har yanzu ku zai iya zama magana annabi sallallahu alaihi wasallam wallahu ta'ala ala ko fa inna allaha lalle Allah madaukakin sarki ya takabbaluha bi yaminihi zai karbe ta da hannunsa na dama ma'ana Allah madaukakin sarki ya ji dadi zai karbe ta da hannunsa na dama ma'ana zai karbe ta zai bashi ladan da ya cancanta ta kenan a bashi ladansa haka ne sama yurabiha sannan allah maɗaukakin sarki zai rena masa wannan abin da ya bayar din ok ya samu buhu goma na gyaɗa ya ba da buhu ɗaya gyaɗarsa ta hanyar hannun da ya same ta ya ba da buhu ɗaya sadaka allah zai karɓe ta da hannunsa na dama to yanzu za a bashi ladan buhu ɗaya amma za a rika renan buhu ɗaya nan yana girma kamar ka samu akuya kana renan da kana renan ta tana girma tana girma tana girma har za ta isa ta ɗauki ciki ta haifi 'ya'ya ya'yan maka ci gaba da rinu su wata sai ka samu garke to hakan nan ne fa inna lahi rabbiha Allah madaukakin sarki zai rika rena masa ita yana rema mata izali sahibi ga shi mai itan kama ya rabbi ahadukum fuluwahu kamar yadda ɗayan ku yake renan ɗan dokinsa ka so ɗan kankanin doki bayan yayi saka so kana renan sa kana renan sa wata rana in aka haushi da kyar za a tsere masa la'alla ma ba za a kama shi ba in an zo filin sukuwa an da shi kaga ya cika ya karansa ya cika ya kai sulle har yayi wato kenan gaba to haka na Allah madaukakin sarki wato kenan zai rena maka yar wannan buhu ɗin haka zai rena ta yana rena ta tayi tana karuwa tana karuwa tana karuwa hatta ta kunu misalar jabali har sai ta kai matsayin girman ta sai kai matsayin dutse dauki misali dutsen shira ko dutsen bauchi ko dutsen bauchi ka ba da buhu ɗaya an baka girman an girina na talaran ya kai girman dutsen baucin nan to kaga me mutum ya rage amma wannan sharadinsa shine ya zama dukiyar ta halal ne Allah bada kuke sarki baya karba sai wato kenan daga dukiyar halal to kaga wannan ya kamar kenan a hadisin yana kwadaita da mu mai nemi dukiya ta halal sannan kuma ba da hakkin Allah bada kuke sarki sai mu ci riba ma in mun samu ta haram muka bayar ba lalle ne wato kenan a karba ba to damu dakata nan ana ce mana lokaci yayi da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladan sai ba mu ikon aiki da shi abinda muka kuskure Allah madaukakin sarki gana da mu kuskure ba mu ikon gyara